أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد أجمعين لله الذي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 26 a cikin wannan littafi a wannan masallaci na fatima bintu rasul wanda yake a nan da magaram inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta goma sha biyar babban zunubi wanda yake dirmiyar da mutum yake hallakar da mutum a jerin gwano na manya-manyan zunubai da muke karantawa a cikin wannan littafi yau za mu tattauna akan magana ta alfiraru na zahab shine gudu a ranar yaƙi abinda ake nihi da alfiraru min zahab a littattafai daban-daban malamai suna mai suna da attawalli attawalli yau mazahab juya baya ranar da aka yi karo da abokan gaba imam al-uthaymin a cikin littafin shi alƙawul mufid wanda yi na sharhu kitabun tauhid yake cewa abinda ake nihi da alfiraru min zahab ko kuma at-tawalli yawm az-zahab shine alfiraru min maidanil ma'arika aw al-harb shine an zo ana fafatawa da abokan gaba kai ka juya ka gudu ka bar 'yan uwanka ana tsakar yaki sai ma da yake cewa shine juya baya ko kuma tsoro kawai haka nan ka kama hanya ka tai ka bar mutane abin da yasa ake ce mai yawmaz zahaf saboda ranar da aka cakule tsakanin musulmi da kafirai ana yaki to a lokacin cakule wannan da ake yi sai zama kamar an shiga cikin wani rugumsi to ana cikin wannan hali mai ake bukata ga musulmi mai jihadi shine tabbatuwa a wannan fage na yaƙi domin ba da kariya ba da kariya ga addini kuma hallau da taimaka ma ɗan uwanka musulmi kada ka sabbaba musu karaya ko kuma sarewa domin su juya baya su bar ɗan uwansu to shi yaƙi asalin shi addinin musulunci yaƙi allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta shi ga musulmi wai hadafin shi ba don a zub da jinin ba ne kawai a hadafin shi ba wai kashe mutane ba ne kawai a inda a ce kowa zai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi dokoki na Allah da babu ta yadda za a yi a yaki wani hallau ko da a ce akwai wani wanda baya bauta ma Allah shi kadai yana adawa da addinin musulunci amma adawar tashi bai bayyana ta ba a hili kuma bai yi kokarin yakar wa'annan musulman ba musulunci ya ma ka sauki akan wannan cewa a bar shi kalkashin ayat yake cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy tunda Allah subhanahu wata'ala daga cikin kiran da yake mana شاي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كدوبا كقولنا آية Allah ta yi ka yi kira zuwa ga hanya ta Ubangijinka da hikima, walmo'izatil hasana da wa'azi kyakkyawa, wajadiluhun billati hiya ahsan idan za ku tattauna kuma ku tattauna ta hanya mai kyau. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai ke ce mishi wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha idan kun je mishi wa'azi ku kiraye shi da magana mai taushi ku kiraye shi da magana mai daɗi takan yi ya wa'aztu takan yi ya ji tsoron Allah kenan kaga miya ake nema so ake a wa'aztu a ji tsoron Allah abu Allah shi kaɗai shi yaƙi wasila ce ba gaya ba ce bi ma'ana hanya ce ta tabbatar da dokar Allah wai amma ba shi ba ne ba hadafin addinin musulunci saboda addinin musulunci idan aka ce maka al'islam fasarar shi shi ne zaman lahiya an turo shi ne daga kalma ta assalam assalam kuma sunan allah ne al'islam min assalam musulunci daga zaman lahiya yake inda za a bi dokokin musulunci da tsarin musulunci da kowa ya zama lahiya musulunci ya hana a taɓa jinin mutum yake cewa wal nafsu bin nafs da rai da rai idan ka kashe mutum to kai ma a kashe ka to idan ka ga musulunci ya ce a yaki to sai ka bincika ka jin me yasa aka ce haka a ko wa'anda suke zargin addinin musulunci da cewa addini ne na yaƙe-yaƙe addini ne na zuba jini duk wanda yake wannan zalunci ne karar yake ma addinin musulunci saboda duk wanda zai adalci idan ya kalli duniya ka ya kalli tarihin duniya ba duniya ba taba zama ba sai ka samu wasu da wasu ana yakan juna wasu akan entere na duniya wasu abin bai kai ka ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu larabawa suna yakan juna akan abin da bai kai ka ba akwai lokacin da aka kawo wani yaki wai ba ba don wani abu ba saboda an yi tsere dai tsakanin dabbobi guda biyu gabara da dahis gabara ta tsere ma dahis sai mutanen dahis din suka binne wata kato igiya akan hanya ta zo wucewa kamar zata je zuwa ga inda aka tseda a ribe kawai suka daga wannan igiya ita wannan kago ta faɗi da ta faɗi wacce zo ta wuce ta ci ta ci firemi maharin da aka fara yaƙi sai da aka kusa shekara 40 ana yi kullum saboda wani abu in aka gama a wata kasuwa kawai yan kabilar wani da yan kabilar wani kawai sai a sha daga kawai su kenan sai a fara kamar irin na hulani da ake na sharu daga wani ya koma shari ya yi kirari ya yi zambo kawai wani sai ya fito shi ma ya kirari kawai a fara baje baje to haka ake ta irin wannan yaƙi yaƙi ka kalli yaƙin duniya na biyu kai ka kalli na fara ma ka kalli na biyu ka kalli a yanzu ana zaman lahiya ma mutane ba su ci su sha ba aka zo aka iske su a ƙasarsu aka ce sun bar ƙasai mutanen gaza kawai haka na sun bar ƙasai haka za su zamna kenan babu ƙasa a duniya to haka aka za musu ido yahudawan suna nan kashe suke sai zalunta suke yi kuma kisa irin kisa na ƙare dangi kisan da ya kai da za a ɗauko ba ma ba mai a jewa saman ofital da marar lahiya da tsaihi da mata da yara a hallaka kowa kuma duniya tana kallo daga an yi wani motsi kaɗan a can haika da an ce ai ƙare haƙƙin ɗan adam kuma ga ɗan adam ɗin anan ana kashewa amma yanki magana to iri irin wannan zalimcin yana nan arnawa suna aikatawa kuma kullum shirye-shiryen aikatawa suke to musulunci ya zo tsaftace duniya ne idan ya kasance mai taurin kai ne kai mai tajarru'anci ne kai ƙasar ka ta yi ƙulli aniyar sai ta ƙarar da addinin musulunci sai ta yaƙi musulmi to musulunci a lokacin nan ya shar'anta maka a matsayinka na musulmi ka tashi ka kare addininka shi yasa Allah yake cewa me da suna wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai baki ɗaya kamar suke yaƙa ku baki ɗaya kai a cikin suratul hajj sai yake cewa udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu yau an yi izini ga wa'anda ake da ake yaka yau an yi izini su je su yi yaki saboda an zalunce su kenan wanda me ke nuna maka a da musulunci bai zo da maganar yaki ba zalunci tsantsan shi aka ringa zubawa zuwa ake a zubda jinin musulmi banza wani wanda ya karanci tarihin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a garin makka da ya fara da'awa irin su bilal irin su iyayen ammar haka aka rinka azabtar da su bilal riga aka ringa sa mashi ta ƙarhe a kai shi cikin sahara tsakar rana a yada shi ƙarhen ya eh, rana ta gasa ƙarhen saboda ƙarhen ya gasa jikin shi haka aka ringa mai wannan azabar ake ce mai sai ya faɗi kalma ta kafirci sai ya ringa faɗin kalma ta salata da uzza cewa su ne abin bauta bilal aka ringa yawo da shi a walakance amma duk da wannan ya ringa cewa ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad haka suka dangana suna ta mushi sai da abubakar ya zo ya ce kai wannan bawan a sai da mana shi ta kwana aka sai shi aka yantar da shi manzala sallallahu alaihi wasallam haka aka yi ranyu aka ce gabaki ɗaya ƙabilu da suke garin makka kowa ya kawo gudunmuwar wasu mayaka daga cikin mutanen shi mu zo mu kashe annabi muhammad mu mai zama guda idan ɗan uwanshi sun zo suna neman jinin ɗan uwansu ai ba za su iya yakan baki ɗaya ba yadda su nema a ba su diya suka zo suka yi wannan ittifaƙin aka zo aka tattaru manzala sallallahu alaihi wasallam aka bashi labarin abin da yake faruwa aliyu bin abi talib ya zo ya kwanta a saman shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo shi su kashe shi a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzan Allah ya tsira Ali bin Abi Talib zo kwanta manzon sallallahu alaihi wasallam ya iske Abubakar ya ce mai hijira hijira za mu lokaci yayi Abubakar ya ce as-suhba ya Rasulullah ina so in raka ka ya ma'aikin Allah ya ce mu tahi Abubakar da suka zo suka isko aliyu suka rasa ina manzo sallallahu alaihi wasallam ne kaga min suke neman ran manzo sallallahu alaihi wasallam suke har sai da yasa aka yi hijira ta farko aka je garin Habasha aka yi hijira ta biyu aka koma garin Madina gabaki ɗaya musulmi suka tashi suka tafiye su illa tsiraru wanda suka zauna a garin Makka yanzu ana wannan zama a garin Madina ba su bari ba su dangana ba aka zo aka yi yakin Badar da aka yakin badar sun gani ba su ci nasara ba aka tattaro rindina ta rindinar mayaka dubu uku mazala sallallahu alaihi shi ko mayakan shi su wuce dubu guda a cikin wannan dubu gudan manahukai suka zo suka rudu wasu daga cikinsu suka zare mutum 300 a ciki suka zame suka bar manzala sallallahu alaihi wasallam da mutum 700 aka zo wannan yaki na uhudu abinda sake ce mu yakin uhud saboda dutsen da aka zo aka yaki a kusan shi shine uhud mazalla sallar yake cewa wannan uhud da kuke gani yana samu muna san shi dutsen uhud ke yanzu da aka zo nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara tsarin shi na yaki sai ya dora wasu mutum 50 saman dutsen uhud yace daga kun ga sun tinkaro suna nema su isko mu ko daga gaba ko daga baya ko kuma da kibiya a hannun ku kuma da su kuma ina muku galgadi kada ku sauko ko da kun ga ana ciccira naman sai in mun muku izini tukwana za ku sauko amma ku sauna wannan mutum guda hamsin suna saman dutse aka fara gwabza yaki da aka zo yakin khalid bin walid da shi da rundunar shi lokacin bai musulunta ba iya bangare na dama ikrima bin abi jahal yana bangare na hagun shi ma da rundunar shi dukansu gwaraza ne na yaki sun yi strategy ta yaki kuma ba su da tsoro da Khalid bin Walid ya ga wannan system din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na an dora wasu saman dutse yace yau babu nasara in dai wa'annan suna sama ba mai gitta ta wannan wurin ko da gaba ko daga baya yace ku jira dai mu ga abin da yake bada ana cikin wannan hali mushrikan suka zicciya tunda sun mutu da su da matansu da dukiyoyinsu suna jin kumya a ce sun ji tsoro suka yi kukan kura suka suka tunkaro musulmai suna zawwa aka musu wata irin mamaya aka kora su wannan kora da aka mutu suka zub da kayayyakinsu aka zub da dukiya aka zub da kaza aka zub da kaza waɗannan saman dutsen kawai shaidan sai ruɗe su an so ana tsinar ganima kuma ku sabko ku tsina mana sai babban sai ce musu a'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu sabko komin halin da muka samu kan a ciki kanmu da kan mu sabko suka ce ai shikenan an kare yaki mun riga mun kora su kawai sai suka sabko suna sabkowa Khalid bin Walid sai dauki wannan dama sai kewayo daga bayan dutsen sai masu manzo sallallahu alaihi wasallam zobe shi daga baya su kuma wancan da gaba kenan aka san tsaka ko ina kawai halbi kake shi ko ina kawai takobi ake shi musulmai suka shiga cikin masjid har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam aka same shi shi ma a nan kin shi mashuwar kin shi aka ji mashi ciwo jini yana daga har zuwa diddigin shi a nan ne su ɗalha aka halgo wata wani mashi gashi ga tangadan zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara hannun shi hannun mashin ya ratsa hannun hannun kai tsaye shanye a halgo kibiya wani ya zo ya tsaye ci ya tarbi kibiya ya mutu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu haka aka shiga cikin wannan rudin aka ringa yada aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to a lokacin nan wasu abin da ya tsanani ya suka gudu to wannan gudun da suka yi iya daga cikin abin da wasu masu nema su ringa zargin wa'annan musulman da su gudu har yau su fasa ba ai sahabiwa ne ranar da aka yi wannan gamuwa ai gudu suka yi haka wani ya zo ke zargin Uthman bin Affan ya ce ai Uthman bin Affan bai ta yakin badar ba ai Uthman bin Affan ibn Umar ne ke gaya ma ya ce ka san da Usman bin Affan bai ta yakin badar ba ya ce ina sani ka san da ya gudu ranar yakin Uhud ya ce ina sani ka san kaza ka san kaza ya ce ina sani duka na sani sai ce Allahu akbar kenan mi ya samu dama ta yi soki Uthman bin Affan sai ce mai toyaka ai baka sani ba lokacin da aka yi yakin bada Uthman bin Affan diyar manzala sallallahu alaihi wasallam ce a gidan shi mai suna Ruqayya ba ta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya zamna ya ji yadda yana da ladan shahidin da ya ji wannan yaki na bada in ma zargi ne za ka yi to Uthman bin Affan ya huce nan ya samu martabar da kai baka samu ba yace kuma wannan gudu da aka yi a ranar da aka yawmal taqal jama'a ne ranar da aka gamu bi ma'ana ranar da aka yi wannan yaki na Uhud da Uthman ya gudu wa ya malahi Allah ya malahi to Allah ya ce inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu Allah ya riga ya yi musu su kuma menene yasa Allah subhanahu wataala yake ba da labari me yasa suka gudu yace ai shedan ne yazo raya masa cewa idan kuka mutu fa akwai wasu kurakurai da kuka aikata a baya ku yi kokari ku yi rai domin ku gyara wa'annan kurakuran naku kada ku mutu da wannan kurakuran a wuyanku kada ku yarda ku mutu yanzu shi ne suka ce to shikenan ba sai suka ja baya to shi ne Allah sai ba da labari inda su ma ne suka zo suka faɗi da sai a ce aidan su nemi kare kansu ne to Allah ya ce inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasafu shaytan ne zo ringa rudar su akan wani abu da suka yi baya amma sai Allah kuma ya ce walaqad afallahu anhu to Allah ya yi musu to wanda ya ma laihin ya yahe mishi kai kuma awa wanda aka ma laihin ya ce ya yahe to kai kuma awa to wannan ya faru a matsayin misali na irin wannan da ya faru haka ya faru a yakin mu'uta khalid bin walid da aka zo wannan yaki ba shi bane jagora akwai jagorori da aka sanya har guda uku daga bashi khalid ya dauka da aka zo yakin ba a zaci ba suna da yawan da aka yi tsammanin su da shi ba su su su me ke da suna musharka da aka zo sai aka same su sama da mutum 200 musulmai a lokacin nan ba sa iya tunkararsu su yadda aka yi gwabza ta harama musulmi sun jiki a nan lokacin an kashe komandawa da yawa sai khalibin walid ya ce gobari mun sanya zane a nan sai da dare ya yi sai tura wasu a hankali suka koma shari ya ce an jima ku zo da gudu ku yi furta-furta ku ta da kura wannan kura in suka tada ta su mashirkan su yi tsammanin cewa ramfar ne aka karo ma musulmai su kuma san ba adadin ramfar din din da dare ne kenan wannan zai sa musu tsoro shi kuma duk wanda ya ji tsoronka ka riga ka ci galaba akan shi a second person daga mutum ya ji tsoronka ya kamata mu samu tsoro a rai yanzu a haka da aka tada wannan kore suka ce kai kai mutanen nan sun karu a mun kashe su mun kashe su amma suna nan kuma gashi mun lullumka su a yawa to kuma ga wasu wasu sun karu to abinda za a yi tana yawa gare shi sai khalid bin walid a lokacin da ya musu wannan kuma hisha baya je strategy ce ja ba ba tsoro bane ba tsari ne na yaki to khalid bin walid ya yi irin wannan tsarin kuma ba dan tsoro bai shi ya yi shi dai ba dan wani abu ba dan saboda a samu a kubutar da jinin musulmi a yawansu saboda wani lokaci musulmai na wancan lokacin ba irin yaki ne yanzu ba yakin tsoro daga gida a tattalin ordinatar a halbun muku kibiya halbun muku misal da wani wane ne ya ce wayar wannan yakin bane wannan lokacin gaba da gaba ne jiki da jiki ne ake gamawa kana kallon mashi yana wuce ta kusan ɗan uwanka ya zo wuce ta kusanka kana kallo ɗan uwanka ya mutu amma duk da wannan ka ƙara dannawa ya kaji a ji maka ciwo hannunka a tira a tira kawa a tira waye amma ka ce a sai an ji ba irin yaki bane tsoro gaba da gaba ne ake yi shi wa irin wannan gwabzawai idan aka zo aka yi sahu na yaki to duk wanda ya juya baya a lokacin yana iya sanya ma sauran musulmi tsoro da kuma sarewa a zukatansu shi yasa Allah subhanahu wataala ya haramta juya baya idan an zo za a gwabza yaki mazala sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan manya-manyan zunubai mazala sallallahu yake cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat a hadisi na Abu Huraira yace a kiyayi manya-manyan zunubai guda bakwai aka ce wa man hunna ya rasulullah wa ma hunna ya rasulullah da wanne da wanne ne wa'annan zunuban sai ce ashirku billah yin shirka ga Allah shine babban zunubi shine zunubin da in ka mutu kana yi Allah ba zai gafarta maka ba gidan wuta zai saka amma in ba shirka ba ce ba duk zunubin da kake wajen Allah ya shi Allah yana iya yi maka shi hadisi ya zo hadisi ingantacce Allah subhanahu wata'ala ke faɗa a hadisi yake cewa ya kai ɗan adam inda za ka zo mini da cikin ƙasa da zunubai a ciki a ce ƙasa duniyan nan gaba ki ke zunuban ka ne a ciki ya ce ka zo wuri na da niyyar gafara kuma da gaske kake kana so Allah ya yi maka Allah ce zai yi maka duka zunubanka kuma ban ka akaba da su Allah na yi zunubai baki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kai ko shirkace idan ka koma ga Allah ka tuba Allah zai yi maka abinda ba a so ka mutu kana yi ka mutu kana Allah hakike cewa cikin suratul furqan walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yakhruju fihi muhana sayati illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima Allah yace ga wa'anda ba sa gama Allah da wani ga wanda ba sa zanace-zanace ga wanda ba sa yin sata ya ce kai duk masu yin wannan kimma idan sun gamu da Allah za su gamu da azaba mai raɗi a wajen Allah kuma za a damka musu wannan azaba sai aka ce amma in suka yin idan suka tuba kuma wa amana suka yi imani wa amil amalan saliha suka yi aiki na gari sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat sune wanda Allah zai juya aikin su na zunubi ya maida shi lada da kai zunubi guda 100 da yake ka tuba kuma Allah ya ga zuciyarka tuba ne nagari sai Allah ya baka lada ɗari ka duba wata fadala ta Allah ka yi zunubi ɗari manya-manya da ka tuba Allah ya ga zuciyarka daga sai kake sai Allah ya hima zunubin kuma ya baka lada ɗari yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat yace wa kana Allah ghafurur rahima ya ƙara jaddadawa wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah yana nuna maka cewa idan kai laifi ka je ka tuba Allah zai yafe maka kenan ko shirka kake yi ko tsubata tsubata kake yi ko sihiri kake yi idan ka tuba ga Allah Allah zai yafe maka ba ana nihin ba duk mai yin shirka shikenan har abada ba shi ba tuba a alkohol tuba a da take har sai ranar da rana ta huto daga ita take fada yace na biyu shine as-sihr shine sihiri واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر yin sihiri kafirci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yaje wajen dan diba ya gaskata shi da abin da yake faɗa ba amsa sallar shi ta kwana 40 a wata ruwaya kuma yace laqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma abinda aka sabko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen ɗan diba wanda zai zo ɗauko maka zawaji ya ɗauko ƙasa ya zuba ya ringa daddafawa ya ringa gaya maka akwai kaza akwai cin nasara akwai tsoro akwai musiba akwai kaza akwai ya ringa baka labaru kala kala wanda zai sama ciwon zuciya tunda duk wanda aikin shi kullum a diba mashi gayu abinda zai zo a gaba wallahi ba zai rabu da tansiyon ba da ciwon zuciya saboda gaibu wani abu ne wanda rahama ce ta ubangiji da Allah koyi mana shi yau inda za a bude mana abin da zai faru a rayuwarmu nan gaba wallahi ba mu iya barci ba mu iya rutsa in ta za a bude maka a ce ma gobe abu kaza zai same ka zakkai kaza za abu kaza zai faru zakka tabe zakkai kaso zakka je kai accident zakkai kaza musibu kada kada ga sanan wallahi baka iya barci rahama ce ta ubangiji da ya koye ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibu sai Allah to ka bar shi a haka wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah kadai san gaibu to kai sai ka zo ka ce kai zaka rinka kokarin sanar da bayin Allah gaibu na rayuwarsu to wallahi duk wanda yake nema ya san gaibu rayuwar shi ba shi ba zaman lafiya to wannan suna nan sai su daddafa maka su gaya maka abin da zai faru rayuwarka a gaba ka je ka zamna ka sabarci ka ringa cewa ka dauki mataki kan wani bai ci bai sha ba bai yi ba ka ringa cewa wani yana ne na shirya maka kaza haba mana to yin haka ba ka kama hanyar kafirci annab sallallahu alaihi wasallam yace laqad kafara bima unzila ala muhammad sai an kiyaye da zuwa wajen boka duka sai an kiyaye hanya ce ta kafirci musulmi idan yana aikata shi yana huta daga musulunci kai tsaye na gaba shine qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kashe rai wanda Allah haramta ba tare da wani dalili na addini ba kawai haka nan bai tun bai ci shi ba kashe shi kawai da gardama kawai kashe mutum kawai kun saba ra'ayi kawai kashe mutum akwai wanda saboda rashin hankali saboda baro zaka wai wani ya kashe wani saboda baro wannan ya buga wannan ya buga an ji an sa a raga bi kawai an yi ihu shikenan to shine shine shine saboda baro kashe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ka'aba duk darajar da yanda musulmi suke so su je ɗakin Ka'aba su je su yi aikin hajji duk darajar ɗakin ka'aba yanzu dai misali a ce ma ga mutum ya tashi ya ji ya kama ɗakin ka'aba zai rushe shi ai ka san babban laifi ne ba ƙarami ba a gini ai ka san arnancin ya kai arnanci to ya yi sauƙi da kashe musulmi gara kashe ɗakin ka'aba ka rusa shi da kashe musulmi a ranar kiyama wanda ka kashe zai rike kai kaka gaban allah ya ce ya allah a tambaye wannan ni na mace kashe ni na mace kashe shi yasa kullum duk wanda ya san addini wallahi zai ringa mamaki kaga wai musulmi ya zo ya isko musulmai ɗan uwan shi a cikin masallaci wai kyau musu bamu yace Allahu akbar an mamaki akwai mamaki wannan abu kai mai jehawa kace Allahu akbar me wanda ake kashewa yana Allahu akbar yana sallah wani irin wannan ne contradiction ce wannan akwai cin karo sosai a wannan abin wanda ba musulmi ba zai ringa mamaki yace to su wannan wani irin addini shi wannan yana sallah shi ma wannan yana sallah kuma ya zo ya isko shi kuma ya ji habibam ya kace ko ya isko shi da bindiga ya halaka wani addini ne kuma kace kai musulmi ne wani hanya ce ma da sunan jihadi yake wani abu ko musulmi ne zai kace ko da fitinar da ta faru tsakanin musulmai a lokacin sahabbai fitina ce wadda Allah ne kadarta sai ta faru wadda mu a yanzu kai dai mu ce musu tilka ummatun karhalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat al'umma ce ta riga ta huce amma mu zo ma mu ringa tattauna ta mu ringa jijan wani ne mai gaskiya wani ne mara gaskiya wani yayi kaza wani yayi kaza babu fa'ida a ciki saboda ba abu ne mai dadi ba ba tarihi bane wanda za a zo a ringa yadawa a ce musulmai tsakanin sun yi irin wannan wallahi kashe rai ba karamin tashin hankali bane ba kuma wani lokaci abin da yake kawo wannan ga wannan al'umma shine shaye-shaye na sha ka sha gabaki ɗaya mun yi mai kawai abin da bai kai ka ba kawai shi kenan a tada rigima ko wani ya ce bari in ɗauki ranka kamar shi ya mara zan ɗauki ranka kawai ya fito adda ko wuka kawai ya soke kullum muna ji kaji an ce an kashewa ne kaji an ce an kashewa ne kaji an ce an kashewa ne shi yasa duk wani abu wanda yake kai zuwa ga hotar hankalin mutum musulunci ya hana shi shi yasa ya ce kullum muskilin khamru annabi ya ce duk abin da yake sha mai da yake sa mai giya ne ita kuma giya kowa san haramun ce kullum muskilin haram a wata ruwaya duk abin da yake sha yake sa mai ita haramun dole mu kiyaye mu kiyaye hankalin mu addinin musulunci ya zo daga cikin abin da yake kiyayewa shine hankalin adam kada ka yi abin da zai hutu daga hankalinka saboda za ka aikata abin da ya wuce lissahin ka inda a lafiya lokaci ba za ka aikata ba shi yasa ake ce ma kayan shaye-shaye ummul khaba'is idan ka aka tambaye ka mice ce uwar zunubai ita ce giya ko kuma duk kayan maye sunan shi ne uwa akan harkar zunubai saboda kana sha komi za ka aikata idan ka wuta daga hankalinka za ka aikata komi za ka ma iyayenka rashin kumya za ka yi zinace-zinace za ka kashe mutum za ka yi karya za ka yi komi za ka yi saboda ni baka cikin hankalinka kashe rai ba karamin musiba bane ake na gaba sai ya ce wa akalun riba da cin riba mun yi magana ta a baya cin riba saboda tsananin zunubinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karancin zunubinta karancin zunubinta shine mutum ya je ya nemi yayin zina da ma'aikin shi karancin zunubinta riba ke kai tashin hankalin riba har ya kai inda Allah ya ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulih duk wanda yake cin riba ya shirya yake tsakanin shi da Allah akwai riba a yaki da Allah akwai riba kai yanzu yau a ce ma Allah wuta daga harkarka da Allah ya raka saranka Allah wuta daga sha'aninka ba ruwan shi da al'amuranka na raka saranka musiba ce ba karama ba riba akwai wanda sun mila ta su kasuwanci suke gani suke tunda suna samun riba suna samun tarin dukiya ai dama ce ai dubara ce ai ilimi ne a'a ba marketing ba ne ba duk marketing ɗinka wallahi ka kiyaye abin da zai kai riba duk marketing ɗinka in dai akwai riba a cikin marketing in wallahi shirme ne wannan abu ne wanda taka hurumi ne na Allah Allah ya hana wannan kenan duk marketing ɗin da za ka yi a matsayinka na wanda ya je karanci wannan abu to ka ringa lissafi ka ringa aunawa shin a wannan abun akwai riba ko babu in akwai riba ka kiyaye shi kaga kama al'umma abinda za su ringa ci ya kasance musu ko musiba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa aklu mal yatim da cin dukiya ta marayi shi ma kaga mun yi magana akan shi wani sahabi yake cewa mafi alkhairin gida shine gidan da ke da kai marayi ana kyautata mishi mafi sharrin gida shine gidan da ke da kai marayi ana cutar da shi marayi yana kuka al'arshin ubangiji zai motsa Allah ya ce ma mala'ikai wane ne ya taba mun wanda na binne ma'aikin shi a cikin ƙasa su ce wane ne sai Allah ya ce to a gaya ma duk wanda ya sa wannan yaron ya shuru ya kyautata mishi ya ji daɗi ya yi dariya yana da gafarata kuma sakamakon shi gidan aljanna ai kasan kai da ka sa shi kukan kasan ina ce makomarka innan latina ya akuluna amwalar yatama zulman innama ya akuluna fi butunihim ha wa sayaslawna salima Allah ya ce duk mai cin dukiyar malayi da zalunci to abin da yake ci wuta ce balbal kuma gobe kiyama dan wuta ne shi duk lokacin dukiyar malayi ta so hannunka kai ta kanin sa akan ka kai dogon nazari ka tuna lahirarka ka tuna Allah ka tuna abin da yake jiranka akan wannan dukiya ka sani cewa wuta ce a hannunka ka yi wasa da ta kona ka dukiyar marayi inda halin wani ya iya amsa wallahi ka ba wani amsa in kuma akwai dama a je a buɗe kwantama a je a zuba a je a zuba kan wanda ya taɓa musu sai sun tashi in kuma ana tsoron kan abin da ake hudda na kwanta ya cinye musu duki a san yadda za a yi koda wani kasuwanci ne a sa musu duki ta su taban ƙasa da yawa sun irin wannan dabara kuma ya yi kuma abin an ci nasara a kai a garin nan akwai wanda irin wannan aka ba shi dukiya ta wasu marayu ya je sai a masa kare da dukiya da ya sai a masa kare bayan shekaru biyar goma ɗari biyar aka sai karen sai ka karen ana ta yashi miliyan goma aka sai da miliyan goma aka ɗauko kuɗinsu kuma aka ba su miliyan goma su a ce kuɗin kuɗi kaga wannan dabara ce kuma allah zai ba shi lada kuma allah zai ma rayuwar shi albarka duk wanda ya wannan abu kaga wannan dabara ce aka baka dukiyar marayu salim alim kurba lahiya kai irin wannan dabara na gaba daga cikin manyan zanubai ya ce wata wani yau maza da gudu ranar da aka gamu da abokan gaba ka bar yan uwanka ka gudu shi ma babban zunubi ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce muke magana sai ya ce na karshe shine wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat kawai kama mummuna mutum ne kirki ka zo ka mata kazafi إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الله يتي ماسي جيفا ممني كاممو kawai haka nan ka zarge ta da abin da ba ta yi ba kawai haka saboda daɗin hira Allah yake cewa lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da kuma lahira kai daga cikin uqubarsu a cikin suratul nur safa ta fara yake cewa والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجي فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون laifi nawa aka tattara me yake suna ukuba nawa aka tattara a wannan aya dalilin wannan laifi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سي الله يجي فجلدوه 80 جلدة أمس بلالا 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كما كأقار أمس الشهيد سدقيو da abin da ake umma ne zo ce ni zan yi shaida a ce kai baka ciki Allah ya ce ka ƙara amsa shaidarka wa ulaika inda Allahi humul fasiqun kuma a wajen Allah fasiqai ne su ka duba hukumar da aka jera akan bi irin wannan laifi to wannan su ne manya-manyan zulubai a cikin wannan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi yasa wasu aka tambaye su kaba'ir hisu ce wa'annan zuluban ne guda bakwai amma kuma bayan bincike da aka tantance a cikin alkur'ani da hadisai sai aka tabbatar suna da yawa duk zunubin da kaji an ce akwai la'ana akwai ukuba da gidan wuta akwai kaza akwai kaza to wannan zunubin yana daga cikin manyan zunubai ka kiyaye shi sai ma yake cewa idan lam yazid al'adu على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإن ضعف yace abin da yake nihi da alfiraru min zahab idan ya kasance a dukin bi ma'ana abokin gaba behi sama da limkin ku ba bi ma'ana ku kuna 100 su kuma suna 300 in dai kasance bisu ta 200 ku kuna 100 to baya dace a ku juya baya ku tabbata inda kuke karkashin ayoyi za mu karanta a gaba inda Allah yake cewa in ya kummin kuma ishiru na sabiru na ya galibu mi'atai daga baya kuma aka sassauka aka ce in ya kummin kuma mi'atun sabiratun ya galibu mi'atai ne idan aka samu masu haƙuri ɗari za su iya galaba a kan mutum ɗari kenan mi ake so so ake ai haƙuri ai haƙuri a tabbatu da taimakon Allah za a ci nasara sai kawo aya sai ke cewa ala da'afil musulmi ne ce illa mutaharrifan likitar sai idan au mutahayyizan ila fi'a sai idan saboda neman yin strategy ta yaki shi sa ka juye baya to wannan babu laifi ko kuma ɗan wanka suna baya kai kuma kai kaɗai kana cikin sahun abokan gaba kai kaɗai ne to babu laifi ka ja baya ka koma cikin ɗan wanka amma in ya kasance kuna tare ne to wannan shine babu kyau ka juya baya ka gudu sai malam ya kawo aya sai ke cewa man yuwallihim yawma idin dubra duk wanda ya juya baya a wannan rana ta yaki illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai wanda ya kasance dubara ce ta yaki ko kuma komawa ne zai wajen ɗan uwanci yace faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir wanda yayi wannan ya juya baya ba tare da wannan uzurin ba to yana cikin fushi na Allah kuma hallo makoma shi gidan jahannama tur da makoma irin wannan kenan kaga an bada uzuri idan ya kasance saboda strategy ta yaki ka juya baya babu laifi idan kuma ya kasance saboda ka koma wajen wanka ne shi ma babu laifi sai ka mana hadisi da makaranta na Abu Hurairah sai ya ce wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala hadisi daga Abdullahi ta Abbas Allah kara mashi yarda ke cewa lamma nazalat in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn lokacin da ayanan ta sauko idan ya kasance akwai masu haƙuri mutum 20 a cikin ku suna iya galaba akan mutum 200 mutum 20 akan mutum 200 sun limka sanawa a sun limka su goma kenan kaga limcin yayi yawa limcin yayi yawa to wannan sai ɗan yawani ga musulmai sai Allah subhanahu wataala sai sabko aya domin ya kawo musu sauki akan wannan aya ta baya sai ce al'ana haffafa Allahu ankum yanzu an muku sauki yace wa alima anna fikum da'fa a cikin ku Allah ya san akwai masu rauni yace to fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan a cikin ku aka samu mutum 100 masu hakuri yaglibu mi'atayn za su yi galaba akan mutum 200 wa in yakum minkum alfun idan kuma ku dubu ne yaglibu alfan bi idnillah za ku yi nasara akan dubu da izinin Allah yace wallahu ma'as sabirin kuma Allah yana tare da masu hakuri akwai misali akan wannan abu da ya faru daga cikin irin mawakin da sahabbai suka samu kansu anas bin malik yake rawaito hadisi yake cewa ghaba anni anas bin nadar ya da wani dan uwa mai suna anas bin nadar kamar tantan ishe tantan anas bin malik yake cewa ghaba anni anas bin nadar an kitani badr ya ce baya nan aka yakin badar bai halarta ba faƙala ya rasulallah jibtu an awwal qitalin qataltal mushriki yace ya ma'aikin Allah ban kasance ba na halarci yaki na farko wanda kai ka yaki mushrikai a cikin shi yake cewa ni kuma yace ni kuma na alƙawari duk lokacin za a sake wani yaki na gaba yace na yi alƙawari insha Allah ta'ala ni kuma yace zan je in fafata har sai Allah ya arzuta ni da shahada shikenan sai gashi an zo ranar yakin uhud yace falan mata na yau uhud wan kashafa almuslimin sai yake cewa allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a ahula yani ashaba wa abraw min ilayka mimma sana'a haula yani almushriki da yaga wasu musulmai sun gudu sai ce ya allah ina neman tsari a gare ka ni na barranta da abin da ‘yan uwana musulmi suke suka mutu ya ce kuma ya Allah ni na barranta da wa'annan mushirkan ya ce dalilin haka ya ce zan shiga cikinsu saboda a yanzu Allah ya shiyar da ni kamshi na aljanna a bayan wannan dutse ya ɗauki aniya akan cewa zai shiga ya fafata har sai Allah ya shirin shi a cikin wannan yaki shikenan sun matakaddama ya kama hanya zai tankare su fastakbalahu sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az zai iske shi sai ke ce mai ya sa'ad sai ke ce mai ya zaka je ka shiga alhaji ka san mutuwa zaka sai shi anas bin nadar yake ce mai ya sa'ad wa rabbin nadar inni ajidu rihaha ma duna umut yace wallahi na rantsi da ubangijin ma'aiki na nadar yace ina jin kamshin aljanna a bayan dutsen uhudin nan yace ka bar ni an kare kawai lokaci ne an gudu yace mu za mu tsaya anan sa'ad ya kasa tsiga shi haka ya kama hanya shiga cikin abokan gaba yana kishi ana kishin shi ana halibi yana karewa yana bugu ana bugun shi kai sai da aka samu sama da suka da mashi da karta da wane ne da aka samu sama da tamanin a jikin shi ko ina a jikin shi in ka duba akwai tabo a jiki sun yi kaca-kaca da shi kai musulmai da ana hudu da ana hudu gawaki shi rasa aka yi wane ne sai da 'yan uwarshi ta zo ta ce ita ba ta ga anas bin nadar ba ta zo tana bincikawa ta gano shi daga yatsa shi akwai wani tabo da ke rufe a sashi ta ce daga wannan abin ta gane shi a nan shi kenan sai anas bin malika yake cewa dalilin wannan yaƙi na anas bin nadar muke tsammani ayan nan ta cikin suratul ahzab akan shi ta sabka wata aya ce minal mu'mini na rijalu sadaku ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila Allah yake cewa daga cikin mummune rijalun akwai mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata abinda suka yi alkawari ga Allah wa minhum man qada nahbahu akwai wanda ya cika gurin shi ya samu abin da ke so wa minhum man yantazir akwai wanda kuma yana ne yana jiran ko ta kwana yanzu ma an mutuwa ta zo zuwa za a mutu yace wa ma baddalu tabdila Allah ya ce kuma saba sauya ba Khalid bin Walid Saifullah Khalid yake cewa ma na mata ainihin zubana kar Allah ya sa idan matsoraci ya barci yace babu wani rukuki na yaki babu wani duhu na kibiyoyi da ake halkowa babu wani kwararo na dutse wanda ke da kai abu kan gaba wanda hadu bai sa kanshi ciki ba bai taba jin tsoro ba ya ce amma yau gashi ba a wajen yaƙi zai mutu ba a saman gadon shi zai mutu wanda ke nuna maka ne illam ta mutu bi saifin mata bi gairihi illam ya mutu bi saifin mata bi ghairihi yace ta'addadatil asbab wal mautu wahid idan baka mu da takobi ba ka mutu da wani shi sababi kala kala ne na mutuwa amma mutuwa ɗaya ce akwai wanda masassara ce da ta kashe shi akwai wanda accident ne akwai wanda ruwa zai fada akwai wanda jirgi ne zai watsi da shi akwai wanda kowa da irin hanyar shi da ke mutuwa amma mutuwa ne shi ne kisa ma na mata ainihin jubala kar Allah sa idan matsorata ya barci to sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam haka suke ba sa ja baya in kaga an ja baya to ka tabbata wata strategy ce tunda Allah ya masa kashan wannan shikenan magana ta kare tunda aka ce ka tsara ja baya magana ta kare babu zancen gudu ka duba ga zo da yarmuk musulmai suna dubu arba'in dubu arba'in da wani abu suka yi dubu hamsin ba mushirikai suna 250 an yi tahiya mai nisa an tahiya kin an zo za a fara gwabzawa akwai dan abubakar siddiq wanda ake ce ma abdullah bin abubakar siddiq iya cikin wannan rindina baban shi ya mutu abubakar siddiq ya rasu iya matsayin shugaba musulmai ba su karaya ba ba su ce ba a dawo kuma shi bai ce ba zai dawo aka ci gaba da yaki da aka zo wannan yaki aka zo aka tsara yadda za a yi strategin da za a yi ta yaki abu ubaida iya cikin rindinai khalid bin walid yana cikin rindinai saƙo ya zo lokacin da umar bin khattab ya zama khalifa ya ce na sabke khalid bin walid daga shugabantar wannan yakin daga zama kwamandan na wannan yaki na tora abu ubaida khalid bin walid bai yi wata-wata ba ya roki shugabancin ya meka mai ya ba abu ubaida kwamandama kuma ya tsaya a bayan shi duk abin da za a da shi ake yi bai taba jin wani kaikayi cewa batun da an sabke ni kuka sani ku je ku yi hujjar ku dama a'a hadafin mine ne so ake a ci nasara kuma nasara shi ma ke so ce ya ce mata aka zo aka fara yaki sai da aka kusa sati ana yi a yi indare ya yi a busa kaho a huta a zo a yi tuwo wanda suka ji ciwo a masa fasama kuma a zo a shiga shawara a shiga tattaunawa ya za a tunkaru gobe kuma goban ta kuma kun san kuma ga abin da yake gaban ku khalid bin walid a wajen yakin wannan ya ce shi yana da wani tsari in an yarda ya kawo wani sistem ya ce abinda yake su ba da shawara bancin an rarraba ekip-ekip za su ringa tankara yan hagun yan dama yan tsakiya ya ce a yi wata guruf daban ta gwaraza na yaki wa'anda su idan sun ga wasu an matse su su zai kai masa ɗauki tun da wurin haɗi gare shi kuma ga dandanar da yawa takan yi wasu a nan suna gwamza wasu a can suna gwamza wasu a can suna gwamza to duk inda ya gani an mamaye wasu to shi kuma hiji ya tinkari wancan ya kai musu rafar a koro wancan hallo kuma ya komo shari ya koma wancan haka ya rinke wannan yakin ana cikin wannan hutun ikirma bin abi jahal ya zo ya ce man yi ba yi'uni alal maut ya yi shela wa zai min mubaya'a yau mu mutu ka duba haka mubaya'a yau a mutu khalid bin walid kuzain shi ne ya ce wani ilmi same ka ka tsaya mana ni strategy ni tsarin da za a yi mace nasara sai ce barni ya ce a musulumcin nan ina so in yi abin da zai goge abin da nama musulunci a baya ya ce mu mun kasance masu adawa da addini masu adawa da manzala sallallahu alaihi wasallam ba abin da muke so illa ran shi ba abin da muke so illa mu yaki musulunci ya ce Allah ya taimake ni ranar fatahu makka Allah ya taimake ni na musulunta duk shekarun da manzo sallallahu alaihi wasallam yana da'awa yana kira a shiga addini mu muna share mu so muke sai mun karya shi yace to wannan abin da muka yi a baya muke so mu goge ka bar ni yau so nake amma musulunci hidimar da ban taba yin ta ba kuma ya kasance raina ne fansa aka haka yace man yubayuni alal al-maut shi yasa ake ce ma littafin katibatul maut littafin wa'anda suka mutu dalilin wannan yaki katibatul maut suna nan an rubuta su zarkon sunayen suna nan manya-manyan gwaraza wasu sahabai wasu tabi'ai yanzu a nan aka zo aka rinka mishi mubaya sama da mutum ɗari suka mishi mubaya kawai kukan kura ne da shi da wannan mutanen suka shiga cikin duhun mayaka aka shiga ake gwabzawa ake gwabza wannan abu yana daga cikin abin da ya sarar da su mutum ya ringa tinka daga kamar zai ci naman ka danyi kuma kana kashe dan uwan shi yana iske ka dama ka ahara yakin ma haka aka kirayi Khalid aka ce mi aka ce mi in wani abu kuke bukata na dukiya ku zo mu baku in wani abu kuke so na mulki ko na abu ku zo mu baku in kuma yunwa ce dama ɗan sahara ne in yunwa ce kuke ji ku zo mun muna da duke da zan ba ku ci abinci sai ya ce mushi eh yunwa muke ji amma yunwa jinin rumawa ne muke ji mun sha jini na kowa wanda muke marmari wanda muke yunwa shi jinin ku ne muke marmari so muke musha ya ce to mutum ne wannan kamar zambi ka ce jini kake so ka jini kuma ka ce na rumawa yana da cin abin da ya fara sarar da su kuma abin da ya ƙara karya su akwai daga cikin kwamandawansu wanda ake ce ma george shi ya biyo dare da ya ga irin wannan hamasa da irin wannan ba da rai da musulmi suka ya ce wasu wannan addinin wannan addini ne bari ya zo ya tambaye su menene addinin wannan ya biyo dare ya isko su to kun san idan aka tsaye da yaƙi babu zancen akwai abin da ake yi na rajijiniya babu zancen kuma ka kai ma mutum abin yanzu shi kenan sai ya biyo dare sai isko su isko su ya tambaye Khalid ya ce wai wannan musuluncin naku mene ne ya ba shi labarin musulunci ya ce to ni a yanzu misali idan na musulunta ya nike tare da ku ya ce wallah da mu da kai duk ɗaya muke a wajen Allah a han ya ce eh ya ce to ba wannan musuluncin naku shi kawai ba shi kalmar shahada ya ce ya musulunta ya ce to yanzu ba ni stratejin da kake gani zan yi domin in kama musulunci gudunmuwa kai tsaye kai tsaye ce yana so kama addinin musulunci gudunmuwa ya ce mai kawai ka zo mashiga yake da kai da sai ga wannan kwamandan ɗin babba ya bar su ya koma cikin musulmi kenan ya san strateginsu ya san ƙarfinsu ya san mai suka kumsa akwai rauni zai samu sarauni a rai haka suka zo suka tunkari suka shiga wannan bawan allah bai taɓa sallah ba a ranar ya mutu kuma ɗan aljanna ne shahidi ne george ka duba tabbatuwar da musulmi suka yi a ranar kai wannan da wahayi yana sauka a wannan lokacin da aka yi wannan yakin da ka ji ruwan ayoyi akan wannan yaki saboda tabbatuwar da wannan bayan Allah suka kuma haka ana wannan yakin haka su wa'annan ruwan suka gudu suka bar ladan suka gudu wasu a ruwa wasu a bato sarkin ma haka ya fitar ruwa ya tsere ya bar gari musulmi suka amshe gari aka wanzar da musulunci a gari ka duba su nawa su dubu arba'in zuwa hamsin wancan su dubu wajen ɗari biyu da hamsin amma babu tsaro ba gudu ba ja da baya haka aka tankara aka shiga kuma aka ci nasara da ikon Allah a yakin khaibar manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin khaibar da mutum 10000 yakin da ba a taba yi ba da rundunar mai yawa kamar wannan yakin gazwatu hunain eh wannan yaki an yi shi bayan fatahu makka fatahu makka ma da wajen 10000 aka je garin makka aka buɗe garin makka musulunci ya samu karuwa aka samu wajen mutum sha biyu dubu sha biyu wanda suka tunkari yakin hunayi an zo wajen wannan an kama hanya za a ta yi kawai musulmai suka ce ina a da mun zan mu ta yaki muna jin tsoro saboda kaɗan ne mu muna jin tsoro za a murje mu za a yi kaza yau babu wannan tsoron a zuciyarmu saboda yau mu sai suke cewa lan nuglabu min qillah yau ba za a ci nasara a kan ba saboda muna kaɗan yau muna da adadin da za mu je mu murje mutum mu cina mashi ɗanye mu ɗanye mu Allah bai san alfahari la tafra inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san alfahari manzan Allah yana cikin su amma da suka yi haida Allah ya kama su wallahi idan Allah maka ni'ima kada ka yarda kai alfahari ka ce ni ne kaza ai dan ni ne ai nikin na daban ne ai nikin na musamman ne ai ilimi na ne ai dubara ta ce wallahi Allah bai san haka haka aka ma karu da nasiha yi hankali la tafra inna Allah la yuhibbul farihin kada kai alfahari Allah baka dukiya ka ringa jiji da kai yace a shi dukiye shi inna ma utituhu ala ilmin indi yace ilimi na sanin economy dabara ta ta sanin kasuwanci idan ta sa na tara dukiya ba wani wanda zaka ce Allah ba a ni ne na tara kana Allah zai tashi kama shi ne aka mashi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya darkake shi da shi da dukiya duka Allah ya darkake sa cikin kasa to haka idan kai alfahari akan wata ni'ima da Allah ya maka yadda aka ma ƙaru na kai ma haka za a maka cikin al'amuranka Allah watsa al'amarin Allah ya lalata al'amarin daga Allah maka ni'ima ka koma ka kasartar da kanka ka ci gaba da gode ma Allah ya Allah ina maka godiya akan ni'imar da ka mani sai kuma ya maka alƙawari ya ce la in shakartum la azidannakum idan ka gode kuma zai ƙara maka shi yasa magabata iya daga cikin addu'insu daga cikin magabatan da zamu kawo akwai wani tabi'i da ake ce mai abu kilabatar jurani wannan bawan Allah Allah ya jarabce shi da cututtuka kala-kala a jikin shi hannun shi bai aiki kawar shi batta aiki idan shi bai gani sosai bakin shi kada yake magana ba shi da lahiya a kwance a tsakar daji ba kowa a tare shi sai dan shi kadai yake kawo mishi abinci yake ba shi abinci yana ci kuma yana mishi arwalla ya sallah shi kadai gare shi a duniya yana tsakar daji a zaune amma bakin shi bai guce ba yana cewa rabbi auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi shukra ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tabdila yace ya Allah ka bani dama in ci gaba da gode maka akan ni'imar da ka mani ni'imar da muke so in maka godiya akan ta wadda ka mani ita wadda baka ma dewa daga cikin bayanka ba kuma ka faddala ni akan dewa Abdullahi Muhammad Abdullahi bin Muhammad na da ya zo wucewa ya ji shi yana wannan adda ya ce wa kai bawan Allah bakka da kawa bakka da hannu bakka gani da kyau bakka da lahiya kana zaune kai kare a daji kuma ka dinga cewa Allah baka dama ka cigaba da gode mishi ni Allah maka daga gode mishi yace bawan Allah daga cikin nomin da Allah mini da ya bar ni ma da imani na kuma ina ambatan shi ina cewa alhamdulillah kadai wannan ni'ima ce babba a wajen Allah kenan kaga idan Allah maka ni'ima ko mun kankanan ta wallahi ka kare na ko mun abin da kake ciki in ka tsaya ta kanka nazari walla akwai abubuwan da kake da wani yana nema bai da shi akwai wanda shi Allah Allah yake ya sha kunu lidde guda Allah Allah yake idan ya sha lidde guda alhamdulillah yau ya sha kunu zara gaci akwai wanda so ake yi mulmishi akwai wanda so ake kawashi ta motsa likitoci kun sani daga an ga kauta motsa ce a to an ya har samuwa jijiyoyin sun fara aiki akwai ta babu kai kuma Allah ba ka gaci lafiya ka lauka cika shi abinda kake samu alhamdulillah akwai wanda nema yake samu irin naka babu to ka gode ma Allah Allah ne sa alfahari mu komo kazancin gazwatul hunain da suka yi wannan alfahari suka ce lan nughlab min illa yau ba za a ci nasara akan ba saboda muna kada wallahi dare yana yi jijjibi na sahiya suka tashi sai su ci gaba da tahiya zasu gona kororo na dutse nan dutse nan dutse zasu bi tsakiya ashe wa'annan yahudawan sun yi kwantan bauna sun lallabe tsakanin wannan duwatsunan da kibiyoyi a hannunsu suna ratsowa kawai suka rikajin ruwan kibiya sai ga su gabaki da sai gudu suka bar kayansu gudu aka ringa yi mazala sallallahu sallam ya ga abin ya rikici wuri ya ya mutse musulmi suna gudu mazala sallam ya kamo hanya ya tunkare su abbas da abu sufyan abu sufiyan yana baya abbas yana rike da linzamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alfadarash suna tahiya annabi yana cewa ana nabiyyu la kazi wa ana ibnu abdul muttalib musulmai suka rinka komowa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna labewa idan an halbo kibiya annabi yana nan ba za ta same su ba Allah ya jarabce saboda wannan alfarin da suka haka aka tinkare su kuma musulmai suka dawo tukwana sai Allah ba su nasara dalilin wannan alfarin da suka yi Allah ya jarabce su da farko wa yau mahoneni in a ajabatkun takaratuku wadanda tukuni an kun shela ranar huneni yawan naku bi an wana muku biyu gashi na an yi galaba akan to kagaran nan an gudu amma da an gudu mine ne domin a samu dama ne a doki wani matsaya wanda za a tunkara abokan gaba saboda ba a san ba da gaina abin yake zama to kaga wannan ba zai ba za mu sa shi a ciki ba cewa gudu suka yi amma ai dawowa suka yi daga baya sun dawo sun ɗauki mataki kuma daga baya allah ba da nasara don haka daga ƙarshe darasi a wannan karatun namu na yau shi ne a duk lokacin da 'yan uwa suke tare akan wani al'amari na tafiya addini zamewar ɗaya biyu tana iya kawo musu rauni to bai dacewa a zare kamar zarewa ne a fadin yaki idan akwai abubuwa na rashin daɗi abubuwa wanda babu kaza abubuwa wanda bayan da ya kamata a yi ba a yi haƙuri a tafi tare saboda abokan gaba ba don wani abu saboda abokan gaba abokan gaba so suke kuyi fashari so suke kulalace so suke abin na kuke yare su to wannan ɗan ƙananan abubuwan da ba za a rasa samu ba a matsayinka na ɗan adam na sauran mutane da kake tare da su ɗan adam kowa yana da irin tunanin shi kowa iya da irin shi ɗanin shi kowa akwai abin da shi ɗan ke zawa ya raya mishi wannan abubuwan suna iya kawo fashari na farko da ke kawo fashari iya daga cikin san shugabanci wannan ya ce so yake shugaba wannan ya ce so yake shugaba wannan ya ce so yake shugaba daga an samu wannan matsala shi ke na shaɗan yin sun ruɗa ta sai kasance an rikice ka gani kawai al'umma ta rabu shi kuma Allah subhanahu wataala ta yi wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku gamu akan hanya ta Allah kada ku rabu idan kun rabu to ku sani cewa shikenan fashil ya zo muku za ku watsi za ku lalace shi yasa wani mai hikima yake cewa ta'abar rimahu idan ijtama'na takassuran wa idan faradna takassarat al-ahada idan ka gama mashi ko kuma ce kibiyoyi wanda ake halba idan ka gama su wuri guda ka gama misali guda ɗari ka ce za ka karya su babu ta da za ka iya karya su haka ne amma idan ka ajiye su ɗaya bayan ɗaya kana yi ɗauka ɗaya ɗaya ka karya su haka ne to shi ne ke cewa idan ma suna suka haɗu babu ta da za ka iya karya su lokaci guda amma idan za ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za ka iya karya su ɗaya bayan ɗaya gaba ɗaya su lalace don haka idan al'umma ta rarrabu to an samu damar da za a shiga cikin ku a rarrabu amma idan kuna dunkule shi kenan babu yadda za a yi da ku al'umma za ta ci gaba ko musulunci zai ci gaba abinda muka fata daidai Allah ba mulada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh